السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau ashirin da hudu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas kuma yau sha tara ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma wannan shine majalisunmu na 27 a wannan shekara kuma tafsirinmu yana gudana a ƙarshe-ƙarshen suratul ma'ida a jiya karatunmu ya gudana a aya ta 117 akwai hadisi ɗaya da yake da alaƙa da wannan ayar wanda ya kamata a ce mu karanta shi mu fassara domin cika mako ne na tasirin ayar معلم قرنت ما قلت له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد من جي أمسر دا النبي إيسى عليه السلام ya ba Allah maɗaukacin sarki kuma wannan tattaunawa kamar yadda muka rinjayar yadda magabata suka ce za ta gudana ne a filin tashin alkiyama amma Allah ta'ala ya ba mu labari tun a yanzu mu sani za a yi ne domin a ƙara wanke annabi isa dama wankakke ne a wurin Allah sannan a kunyata waɗannan da suka riƙa cewa shi abin bauta ne الإمام البخاري ده الإمام مسلم سنفتد حديث رواية ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس يتي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظته وترانا أن نفس السمايات يأتكم ينامي خطبا يمن وأجي فقال يتي يا أيها الناس يا قوم تاني إنكم محشورون إلى الله كسني ذا أتاشيك أجبك ألا ranar gobe kiyama hufatan duk ba ku da takalma takalman da ake sawa na takama to ranar lahira kowa zai tashi bayi da takalmi tun daga talaka har zuwa wanda ya fi kowa dukiya wuratan sannan kuma za ku tashi tsirara ba mai tufafi gurlan sannan kowa kaciyar salo'arsa za ta koma kaciyar da aka yi aka yanke fatar to za ta koma kamar yadda Allah ya halicci kowa yadda aka haifi mutum ba kaciya haka za a masa sun maƙala sai an sun yace kama bada akum kama bada na kama bada na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ili manzal sama ya kafa hujja da aya Allah ta'ala yana cewa kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka fara farkon halitta to haka za mu mai da wannan halitta yadda aka halicce mu kowannen mu ya zo ba yi da komai ba tufafi a jikinsa ba kaciya ba takalmi to haka kowa za a mai da shi Allah ya ce wa'adan alaina wannan alkawari ne a kanmu sai mun yi haka inna kunna fa'ilin lalle mun kasance masu aikatawa sun maƙala da annabi sama ya jawo wannan ayar sai ya kuma cewa ala wa inna awwalal khala'iqi yuqsha yawm al-qiyamati ibrahimu lallai farkon wanda za a fara sa tufati a cikin halittun Allah shine annabi Ibrahim alaihi salam wannan wata baiwa ce da Allah ya masa ta musamman ala wa innahu yuja'u bi rijalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce tabbas za a zo da wasu mutane a filin tashin alkiyama min ummati suna cikin al'ummata fa yu'khadhu bihim zata shimali sai ai bangaren hagu da su bangaren wuta ke فأقول يا رب أصيحابي sai in ce ya ma'aikin Allah sahabbaina ne su fayuqal sai Allah ta'ala ya ba da amsa ya ce innaka la tadri ma ahadathu ba'dak ai baka san abin da waɗannan suka kirkira bayan ka ba fa aqulu kama qala al-abd as-salih Isa ibn Maryam sai in faɗa kaman yadda dan uwana nagari annabi isa alaihi salam ya faɗa yake cewa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli shay'in shay'in shahid annabi sama shi ma sai ya jawo wannan aya ce shi dai ya ba al'ummarsa akan imani akan tauhidi akan sunna bai san abin da suka canza ba daga baya فيقال سئة إنهم إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم تشاي waɗannan da kake ganin an ce a tafi da su wuta ba su gushe ba suka yi ridda kana mutuwa ka ba su suka yi ridda to in waɗannan hadisan in shi'a sai su ɗauko su ce to ga sahabban da kuke magana a kansu wanda bai iya ba da amsa ba shi kenan sai a rudar da shi wanda ke da raunin imani sai a rudar da shi wanda ke da karancin ilimi da karancin bincike da tsayawa akan maganganun magabata na kwarai sai a rudar da shi a halakar da shi al-imam al-khattabi rahmatullahi alaihi kafin nan ibnu hajar rahmatullahi alaihi a cikin fathul bari sai ya ce qauluhu usayhabi da manzal sama ya ce usayhabi bai ce ashabi ba خذال الأكثر بالتسجيل haka mafi yawancin masu riwaya sahihul bukhari suka ruwaito da usaihabi da tasgiri tasgiri ne na ashab usaiha amma walil kushmi kushmihini amma babban malami mai riwaya a cikin sahihul bukhari da ake ce mata ake ce masa al kushmihani da ghairi tasgirin shi sai ruwaito ashabi shi kadai الإمام الخطابي فيه إشارة إلى قلة عدد من وقع لهم ذلك فدن النبي ده يشي أصي حاجي yana nuna ‘yan kaɗan ne a cikin waɗannan waɗanda ya bar su akan imani suka yi ridda suwaye ma wa inna ma wa li ba'd tufatil arab ai wannan ma ya faru ne ga wasu ‘yan ƙauyen laraba su ne suka yi ridda an san suwaye murtaddai wanda kuma sayyidina abubakar radiyallahu anhu bai bar su ba sai da ya shirya yaƙi a kansu ko dai su dawo ko a kashe su wasu suka dawo suka tubo su kuma aka kashe su amma 'yan shi'a da yake addinin su sun gina shi ne akan ƙarya da rashin adalci sai su ce shi sai na abubakar ɗin ma da ya yaƙi masu ridda shi ne farkon wanda ya ridda ku duba wannan zalunci to a cikin waɗanda annabi sama ya basu dama akwai munafukai wanda zuwa suke su zo su ce ma annabi sama sun yi imani idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun munafiqai da ma basu yi imani ba amanu bi afwahihim amma wa lam tu'min qulubuhum da baki sun yi imani zuciyarsu ba ta yi imani ba to akwai ban mamaki idan annabi sama ya rasu sun bayyana kafircin su babu mamaki a ciki babu mamaki a ciki to su ne ake nufi a nan so daga annabi sama ya kafa hujja da wannan aya da annabi isa alaihi salam zai yi ma Allah ta'ala bayani a matsayin amsa ta tambayar da Allah ta'ala zai masa a kunta a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahain min dunillah Allah zai ma annabi isa wannan tambayar annabi isa alaihi salam ya bada amsa cewa ya Allah ka san abin da yake ɓoye a zuciyata ni ban san abin da ka ɓoye ba kuma ya Allah kai ne masanin abin da yake fake ban ce ma mutane na su wani aiki ba face abin da ka umarce ni na tauhidi su bauta maka kai kadai kar su hada ka da kowa a cikin bauta kuma lokacin da nake da rai a cikin su kafin ka ɗauke ni a cikinsu to ya Allah na tsaya zan musu shaida na san suna kan gaskiya amma da ka ɗauke ni ka mai da ni wajenka a sama to ban san abin da suka yi ba a bayana to daga ya Allah kai ka ci gaba da kula da su kai ka sani to shi ma manzon sama zai faɗi irin wannan magana irin yadda annabi Isa alaihi salam zai faɗa ولم يقع من أحد الصحابة المشهورين باب wani sahabi ƙwara ɗaya mashhuri da za ka kawo shi da dalili da hujja cewa ya bin musulunci bayan annabin sama ya rasu babu sai dai ƙarya in ƙarya ne wannan kam za a cika littattafai manya-manya amma dai ƙarya yau a duniya 'yan shi'a dama aƙidarsu an gina ta akan ƙarya an tambaye ka an ce me shi an ce sai ka ce ƙarya ƙarya kawai su sun yadda su kirkiri hadisai na ƙarya domin addinin su ya tabbata sun yadda su ma wani sharri su masa ƙage don addinin su ya tabbata wanda ba za ka samu wannan ba a cin ahlus sunna wal jama'a Allah ya tsara ahlus sunna wal jama'a akan su kirkiri ƙarya domin su ƙara aƙidarsu aƙidarsu ba ta buƙata a kirkiri ƙarya a kare ta aƙidarsu ta gini ne akan alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yadda magabata suka fassara wanda suka rayu a matsayin almajiran annabi su sama sahabbansa to wannan shine ƙarishin bayanin da ke da alaƙa da aya ta ɗari da sha bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida Allah ta'ala ya ce in tu'azzibuhum
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
annabi isa alaihi salam ya ci gaba da bayani a gaban Allah subhanahu wa ta'ala a gefe guda ga waɗanda suka rike shi a matsayin abin bauta an kunyata su suna jin maganar da Allah ta'ala yake masa kuma suna jin amsar da annabi isa alaihi salam yake ba ma Allah subhanahu wa ta'ala to daga cikin jawabansa ya ce in tu'azzibuhum ya Allah idan kai musu azaba fa innahum ibaduka ai bayinka ne وإن تغفر لهم يا الله إذا كغافرت مصر فإنك أنت العزيز الحكيم يا الله كيني مبواي الحكيم كما من هكما rahamar ka da gafarar da zaka musu akan zunubin da suka aikata ya Allah in kai a matsayin bayin ka ne su idan mutum ya siyo tukwanansa guda biyu ɗaya ya ce a ɗora abinci a ciki a riƙa ƙona ta ana banka mata itace ɗaya kuma ya ce a zuba ruwa a riƙa sha sai a ce ya yi zalunci bayansa ne kai abin nan ɗinsa ne mallakarsa ce waɗannan tukwanen mallakarsa ne saboda haka idan ya ga dama ya sa ɗaya a riƙa girki a kanta ana ƙona ta ɗaya kuma a riƙa zuba mata ruwa wani zai tuhume shi me ya yi shi ya siya mulkinsa ne to walillahi masalul a'ala Allah shi ya halitta shi ya sa malaman su ce mulkan wa khalqan wa abidan bayan Allah madaukakin sarki bayansa ne shi ya halicce su kuma shi ya mallake su amma kaga kai abubuwan da ka mallaka ba kai ka halicce su ba ko da kai ka sassaka su to tushen naka ne kasar kai kai ta in kai ka ce kai kai sassaka kasar abin nan kai kai kai kai kai gina tukunyarka ko kuma a ce abin nan randarka ko tulinka kai ka halicci kasar kai ka halicci ruwan ba kai ka halicce su ba ka gansu ne daga cikin arzikin Allah sannan kwakwalwa ka kai kai makanka hannunka da kai amfani da shi kai kai makanka shi yasa mun sha faɗa ma waɗanda suke ganin cewa Allah ta'ala bai da ta cewa a cikin rayuwarsu idan mutum yana son ya zama Allah bai da ta cewa a kansa to ya kashe kanshi idan ya kashe kanshi sai ya halicci kanshi ya dawo sai rayuwar da ya ga dama amma ma dama kana cin gajiyar halitta Allah ne Allah ya shi ya halicce ka ya maka rai ya baka aro ya baka gaɓoɓi ya baka hanci ya baka kunne ya baka idanuwa ya baka kafafuwa ya baka hannuwa ya baka numfashin da kake yi sannan kuma ya azurta ka da iska ya azurta ka da haske da rana da wata da ƙasar da kake ɗiba kai gini dan ne Allah ta'ala zai baka tsari ka ce kuma ba za ka bi tsarin shi ba ka kashe kanka in ka kashe kanka to sai kai sabuwar halitta ka halitto kanka in ka halicci kanka to daga nan sai kai rayuwar da kake so duk wani mulhidi amsar da ya kamata ka bashi kenan ya kashe kanshi ya tabbatar da ba shi ya halicci kansa ba kuma ya tabbatar da yana rayuwa ne a ƙarƙashin wata kula ta musamman wannan kula ta Allah ce to idan bai yarda da wannan ba ba zai bi dokokin Allah ba ya kashe kanshi ya yi kanshi komai to idan ya kanshi komai to daga nan yana da damar ya zama hurri ya zama yantacce sai ya zo ya tsara ma kanshi abin da ya ga dama amma kana cin gajiyar Allah kuma sannan Allah ta'ala ya baka umarni ka kibi to annabi Isa alaihi salam ya faɗan ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan bayanin ya ce in tu'azzibuhum ya rabbi ya ubangiji idan ka musu azaba fa innahum ibaduka bayinka ne ba wanda ya ise maka musu la tus'alu amma taf'al Allah ba za a tambaye ka game da abin da kake aikatawa ba ba wanda ya ise ma Allah tambaya wa in wa in tag wa in in tu'azzibuhum in ka musu azaba fa innahum ibadu bayinka ne wa in taghfir lahum in ku ka gafarta musu فإنك أنت العزيز الحكيم يا الله كيم بوايا ني أكن يمس أزابا أما كغافر تامس الحكيم كما كيم هكما ني جاء أبن دقي ونن غافر تاود كمس يا الله أكن هكما كيتا باكوي كايبني أكن رشن هكما الإمام النسائي رحمة الله عليه يا ويتو حديثي دقى سيدنا أبو ذر الجفاري رضي الله عنه سيدنا أبو ذر الجفاري جند بن جنادة يشي قام النبي صلى الله عليه وسلم وترانا عن نفس السماء يتأيو حتى إذا أصبح بآيتي يدعي كرنت آية ليتن دقا فنفندري ينا قيام الليل ها أسباتي وتآية شيء إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إذا أن نفس ما يتقرن تاوها أسباتي سوري جرما ونن آية da saƙon da take sauke da shi al-imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi yace wa ikhtalifa fi ta'wilihi me yasa annabi isa yace in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz al-hakim ya Allah an ka musu azaba bayinka ne in kuma ka gafarta musu kamar annabi isa yana neman a gafarta ma waɗannan da suka yi kafirci suka rike shi a matsayin abun bauta da shi da babarsa mamarsa kamar yana neman musu gafara Allah ta'ala kuma ya hana ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim haramun ne mu shirki mutum ya mutu yana shirka ya mutu yana kafirci kace Allah ya gafarta masa yi ma Allah rashin kunya ne to me yasa annabi Isa yi duk da asigar babu addu'a ai cewa yi dai in tu'azzibhum ya Allah in ka musu azaba fa innahum ibaduka bayinka ne wa in taghfir lahum in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne mabuwayi kuma mai hikima bai ce waghfir lahum ya rabba bai ce la tu'azzibuhum ya rabbi ba bai ce ya Allah kakka musu azaba ba bai ce ya rabbi ighfir lahum ba bai ce ya Allah ka gafarta musu ba amma duk da haka ayar ta kawo iskali ko siyakin ayar ya kawo iskali ya za a fassara annabi isa alayhi salam annabin allah ne annabi isa alayhi salam mursali ne manzon allah ne annabi isa alayhi salam a cikin manzannin ma zababbe ne na cikin ulul azmi min rusul ina cikin zababbu na musamman a cikin manzannin allah to shin annabi isa alayhi salam bai san cewa allah baya gafarta ma wanda ya shirka bane to wannan shi ya kawo fassare-fassare na malaman tafsiri daga cikin magabata al-imam al-qurtubi yace wasu suka ce قاله على وجه الاستعفاف له والرأفة بهم النبي إيسى عليه السلام يا يحكني أما تعينون توسيي أجريس باب لي في إذا كاجي توسيين كافر باب لي في كاجي توسيين كافر كتوسيا مسا أبن دزي جي يحدد شينا أذابا غانا قوبة كياما waɗannan malaman sai suka ce annabi isa alaihi salam ya wannan addu'ar ne saboda tausasa musu jin tausayi tausayi ne ya kama shi kama ya sa'adifu sayyidu li abdihi kamar yadda mai gida yake tausaya ma bawansa wali hada lam yaqul shi yasa a cikin jawabin annabi isa bai ce wa in in tu'azzibuhum fa innahum asauka ba bai ce ya Allah in ka musu azaba sun maka tabo ba sai ce fa innahum ibaduka ya Allah in ka musu azaba bayinka ne bai ce fa innahum asauka ba bai ce ya Allah in ka musu azaba bayinka bane su wannan magana farko kenan ku haddace ta aka ce annabi isa alaihi salam ya yi wannan maganar ce saboda me saboda tausaya ma waɗannan waɗanda suka rike shi da shi da mamarsa a matsayin ababen bauta a duniya tausaya musu yake ga su Allah zai kona su a wuta in sun shiga wuta kuma ba za su fita ba har abada in kafir ya shiga wuta babu fita magana farko kenan wakila magana ta bi in ji al'allamatul qurtubi rahmatullahi alaihi aka ce qalahu ala wajhi taslim li amrihi ya faɗi haka ne a matsayin mika al'amari ga Allah ya Allah duk abin da kaga dama ka musu wal istijarati min azabihi amma kuma yana neman ina ma dai Allah ya tsare su daga azaban nan wa huwa ya'lamu annahu la yaghfiru li kafir annabi Isa yana sana cewa Allah ba zai gafarta ma kafiri ba amma yayi haka ne a matsayin ya mika ma Allah ragama al'amarinsa kun ji magana ta biyu wakila magana ta uku da malaman tafsiri suka yi akan wannan maganar da annabi isa alaihissalam ya yi suka ce alha'u wal mimu ha'un da mimun lamiri na hum in tu'azzibuhum a kalma a jumlar in tu'azzibuhum wannan ha'un din da mimun din annabi isa alaihissalam ya kasa jama'arsa gida biyu a wannan maganar ta uku kenan ya kasa su gida biyu da ya ce in tu'azzibuhum in ka musu azaba liman mata minhum ala al-kufr ga waɗanda suka mutu a kafirci ya Allah waɗanda suka mutu akan kafirci in ka musu azaba to bayin kai wal ha'u wal mimu fi wa in taghfir lahum amma wa in taghfir lahum da yace liman taba minhum qabla al-maut ga wanda suka tuba kafin su mutu kun ga a tafsirin nan na uku annabi isa alaihi salam ya kasa mutanensa gida biyu kamar yana cewa in tu'azzibhum ay in tu'azzib ya rabbi allazina matu ala al-kufri fa innahum ibaduk ya Allah in kai ma waɗanda suka mutu suna kan kafirci ka musu azaba ka shigar da su wutarka ya Allah kai adalci ba kai zalunci ba bayin ka ne wa in taghfir lahum وإن تغفر للذين تابوا قبل أن يموتوا فإنك أنت العزيز الحكيم يا الله وأن دكما سكا توبا كافن سموتو كودا سن كافرشي أما سكا توبا كافن سموتو يا الله in ka gafarta musu baka kama su da zunubin da suka yi tun a duniya ba to dama kai mabuwayi ne kuma kai mai hikima ne fassara ta uku kenan al-imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi da ya kawo wannan magana ta uku sai ce wa hada hasanu wannan tafsiri ne mai kyau cewa annabi isa salam ya kasa jama'arsa gida biyu in tu'azzibuhum magana yake ga waɗanda suka mutu suna kafirci wa in taghfir lahum yana magana ne ga waɗanda suka tuba kafin su mutu sananniyar ka'ida ce kuwa Allah ta'ala da izininsa ba zai yi azaba ga wanda ya tuba ba kafin ya mutu kowane zunubi yake والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا هذا وان يموت يتوب mutum yana zunubi ya tuba ko da shirka yake yi to Allah ya karɓi tubansa Allah kuma ba zai kama shi da azaba a lahira ba a matsayin cewa ya aikata abin da ba daidai ba a duniya tun da ya tuba mun gane to wannan tafsirin na uku yana da ƙarfi al-Imam al-Qurtubi ya goyi bayan sai ya ce wa hadha hasanun wannan tafsirin mai kyau ne annabi Isa ya kasa jama'ar sa gida biyu akwai waɗanda suka mutu suna kafirci su ne yake cewa an Allah ya musu azaba Allah ya yi daidai Allah ya yi adalci bayin sa ne su kuma waɗanda suka tuba annabi Isa alaihi salam yana cewa ya Allah in ka musu gafara to dama kai mabuwayi ne kuma mai hikima ne to sai al-Imam al-Qurtubi sai ya kawo wata magana ta daban sai ce wa amma man qala inna isa alaihi salam amma waɗanda suka ce wai annabi isa alaihi salam lam ya'lam anna al-kafira la yughfaru lahu cewa anna al-kafira la yughfaru lahu cewa wai annabi isa bai san Allah bai makafiri gafara ba sai ce qaulun mujtara'un ala kitabillahi azza wa jalla wannan magana ce ta shishigi a littafin Allah ya za a ce annabin Allah bai san hukuncin cewa in mutum ya mutu yana kafirci Allah ba zai gafarta mishi ba annabin Allah mu gashi mun sani kuma tabbataccen hukunci ne tun kafin shari'a annabi isa alaihi salam allah tintin ya yi alkawarin ba zai gafarta ma wanda ya shirka ba haka yake kuma allah ya ba mu labari الإمام القرطبي يقول لأن الأخبار من الله عز وجل لا تنسخ أقول قائدة أو جمع لمن أصول الفقه بسكة شوى الأخبار لا تنسخ لكن الأحكام تنسخ إذا ألا يبادر ولا لاباري تبا أقول لاباري yanzu Allah ba mu labarin annabi Adam aiko a cikin alkur'ani da halittarsa da yadda aka aka halicce shi aljanna da abin da aka haramta masa ya ci na itaciya ko da halitta masa matarsa da aka yi har cin itaciyar da annabi Adam alaihi salam ya yi da shi da matarsa Hawwa da kuma sako da su duniya da aka yi da abin da ya faru to wannan labarin zai gogu ba zai gogu ba abin da Allah ke gogewa shine hukunci amma baya goge labari to ya ba mu labari ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ha auri bi a cikin suratul nisa'i Allah baya gafartawa wanda ya mutu yana shirka to kun ga labari ne Allah ya bamu so da ka al-akhbaru min Allah la tunsakhu lakin ahkam Allah tunsakhu ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha abinda ake gogewa shine hukunci amma ba a goge labari Allah bai ba da labari ya goge labari ina jin mun fahimci wannan ka'idar ai mai muhimmanci saboda haka annabi Isa ya sani cewa Allah baya gafarta ma wanda ya mutu yana kafirci saboda ka annabi Isa alaihi salam ya yi wannan bayanin ne a matsayin ya kasa mutanensa gida biyu waɗanda suka mutu suna kafirci ya ce ya Allah an ka musu azaba ba kai zalunci ba bayan ka ne sannan waɗanda suka mutu su kuma kafin su mutu suka tuba ya Allah in ka gafarta musu to kai ne iko ne kai mabuwayi ne kuma mai hikima ne kun ga wannan tafsirin yana da ƙarfi tafsiri na uku wakila wasu kuma malaman suka ce kana inda isa annahu ma'adathu ma'asiya a wurin annabi isa alayhi salam shi dai ya san abinda suka yi shine su rika yin wasu sabo wasu nau'ukan sabo wa amilu ba'dahu bima lam ya'murhum bihi kuma bayan ya rasu bayan an dauke shi su rika aikata abinda ba shi yasa su yi ba illa annahum ala ubu ala umudi dinihi sai dai basu gushe ba akan tushen addininsa ba shirka suka yi ba a ilimin annabi isa har ya mutu ya bar su mabiyansa to ba su kafirci ba su ce shi shi abin bauta bane sai bayan an ɗauke shi ne sannan me sannan suka rika cewa shi abin bauta ne amma ya san suna sabo me sabo ya halasta a nema masa gafara a wurin Allah in dai ba shirka bane ko bai halasta ba ya halasta duk zunubin da mutum yake ya mutu yana yi idan ba kafirci ya mutu yana yi ba ba shirka ya mutu yana yi ba shirka na da nau'ukanta kafirci na da nau'ukansa to ya halasta ka nema masa gafara shi yasa da wani zai mutu yana shan giya ya halasta ka ce Allah ya gafarta mushi da wani zai mutu yana shan yana zina ya halasta ka ce Allah ya gafarta mushi da wani zai mutu yana liwatsi ya halasta ka ce Allah ya gafarta mushi da wani zai mutu yana caca ya halasta ka ce Allah ya gafarta masa iyaka malaman mu suka ce daga cikin magabata da zai zama mai bayyana saban nan ne kuma har ya mutu yana yi to ba a san manya-manyan mutane su zo su masa sallah shi ma wannan za a yi ne a matsayin ya zama darasi ga 'yan baya idan 'yan baya suka ga yadda aka yi da gawarsa can 'yan uwan shi dangin shi lalatattu suka zo suka mishi sallah in ma kila aka zo sallah su ruku'u su sujada su zauna su tahiya kuma sallar gawa suke yi to duk su je su karata can amma dai babban mutum limamin gari babban malami sarkin gari wani babban mutum da ake girmama shi to baya kamata wani lalataccen mutum ya mutu a ga gaba gaba a gan shi gaba gaba wajen yi masa sallah ladabi ne ake ma yan baya ba ana cewa bai halatta kwata kwata a masa sallah bane ya halatta as-salatu ala ahli al-ma'siya ya halatta ai sallah ga waɗanda suka mutu suna saban Allah amma kada mutane ahlus salahi kada manyan mutane su zo su musu sallah mun gane ai amma mutum ya mutu yana shirka ka san yana shirka baya halasta ka zo ka masa sallah shirka yake kafirci yake yi an masa wa'azi an tsayar da hujjoji a kansa ya bi to baya halasta kawai saboda dan uwanka ne ko kuna da alaka da shi shikenan kawai sai ka zo ka ce ai a zo a masa sallah haka ka masallaci ka ce a sanar Allah shi kyauta to shine fassara ita ce fassara ta hudu da al-Imam al-Qurtubi ya kawo ta فقال سبب هكا النبي إيسا سيتي وإن تغفر لهم ما أحدثوا بعد من المعاصي يا الله أنكم كجافر تامس أبن سكا يغكي نتا أبايانا تو فإنك أنت العزيز الحكيم يا الله قيم بوايين يقوم من حكمان wannan magana al-Imam al-Qurtubi kenan da fuskokin da ya kawo na tafsirin wannan aya abin da ake bukata shine duk lokacin da ake fassara ayar Allah a cikin Qur'aninsa to kai da ake fassara ma ka zama ka samu fassara ingantacciya amintacciya wadda za ta natsar da kai a cikin zuciyarka kada ya zama kana da shakka a game da wata fassara ta alqur'ani sai ka zama cikin ahlul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili ana son duk tafsirin da aka maka in son samu ne to ka gamsu a cikin zuciyarka to shi yasa kake ganin ake kawo maganganun magabata a game da tafsirin da ya shafi wata aya saboda ka tafsirin kasa mutanen gida biyu shine yafi in tu'azzibuhum fa innahum ibadu ya Allah in ka musu azaba bayin ka ne domin ne sun mutu suna shirka sun mutu suna ga kafirci suna cewa ni ma abun bauta ne ya Allah wa in taghfir lahum ya Allah waɗanda kuma suka mutu suka mutu amma tabu qabla an yamutu suka tuba kafin su mutu fa innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne mabuwayi kuma mai hikima kun ga wannan tafsirin shine yafi so daga kowannen mu ya rinjayar da wannan tafsirin a cikin zuciyarsa shine wanda yafi al-imam at-tabari rahmatullahi alayhi yace da Allah ta'ala ya ce in tu'azzib ha'ula'i alladhina qalu hadhihi almaqalata ya Allah idan kai azaba ga waɗannan da suka faɗi wannan mummunan magana cewa ni da mamata ababan bauta ne bi imata kika iyahum alaiha hakka sa su suka mutu suka mutu akan wannan kafircin fa innahum ibadu ya Allah tunda sun mutu suna kafirci in ka musu azaba bayan ka ne mustaslimuna laka ai sun miƙa wuya a gare ka wace irin miƙa wuya wani irin miƙa wuya miƙa wuya na tilas kowa musulmi ne amma ne akwai almuslimu taw'an akwai almuslimu sharhan shi yasa kowa bawan Allah ne amma akwai bayin Allah waɗanda suka bi Allah a matsayin da'a akwai kuma waɗanda suka bi Allah a matsayin tilas yanzu duk kafircin Tom haka ne ko sunan shi ko duk kafircin Tom shugaban ƙasa Amerika to ya san Allah ne ke bashi lafiya duk kafircin shi duk kafircin shi ya san Allah ke yin ruwan sama to wannan alif islamu ne karhan la tawan ya ne kauya dole bawan Allah ne shi ya yadda ko bai yadda ba shi bawan Allah amma kai da ni da sauran musulmai da sauran mummunai insha Allah dukkaninmu mu mun miƙa wuya ne ga Allah tsawa'an mun bi Allah ne a matsayin mun yadda za mu bauta masa to kaga shine wannan mustaslimuna lak la yamtani'una mimma aradta bihim bas isa su hana abin da kai nufi a kansu ba wala yadfa'una an anfusihim barran wala amra sannan ba su isa su tunkuɗe ma kansu wata cuta ba sannan ba su isa su tunkuɗe ma kansu wani al'amari naka ba tanaluhum bihi wanda ka same su da wanda ka sa ya same su wa in taghfir lahum bi hidayatika iyyahu ya Allah kuma idan ka gafarta musu har ka sa su suka shirye kafin su mutu ila taubati suka tuba minha daga wannan saban da suka yi fa tastura alaihim karfa musu asiri fa innaka antal azizu to ya Allah kai mabuwayi ne في انتقامه ممن أراد الانتقام منه domin ya Allah kana ɗaukan fansa akan wanda ka ga dama ka ɗau fansa a kansa la ya ƙadiru ahadun ya dafa'uhu anhu ba wanda ya tun kuɗe masa azaba alhakimu sannan ya Allah kai mai hikima ne fi hidayatihi a wajen shiryatarwarka da kake yi manhada wanda ka shiryatar min khalqihi ila taubati a cikin bayan ka su tuba su zama sun bar saban da suke maka وتوفيقه من وفق منهم لسبيل النجاة من العقاب كما ألا من هكما ني يدات الدوان دي قداما أشكم باينسا يبحن يسيرا يقبت لك عذاب الله حقا الإمام الطبري يفسر وانا آية شوى النبي إيسى عليه السلام ينافع إني شوى يا الله idan ka gafarta ma idan kai azaba ga waɗannan bayin naka domin har sun mutu suna kafirci to ya Allah maɗaukakin sarki bayinka ne su kai kuma sarki ne mai adalci kai ubangiji ne mai adalci baya halitta a siffanta ka da zalunci wala yazlimu rabbuka ahadan ubangijinka ba zai zalunci kowa ba sannan ya Allah in kuma ka gafarta musu hakkata su suka tuba tun suna da rai a duniya ka sa su suka tuba to yau rana gobe kiyama ya Allah zunubin nan da suka yi maka a farko ya Allah ka rufa musu asiri shi yasa mun sha faɗa cewa lafazin al-ghufran ko al-maghfira yana nufin Allah ya rufa maka asiri rufa asiri bayan ya yafe ma mutum zunubin sa sannan ko ba zai sa a ga zunubin ba ai an ce mana lahira yau matu bulat sara'iru ce ko ran da za a boya za a bayyana asiri da abin da aka yi a boye za a bayyana to amma duk wanda ya tuba Allah ya gafarta masa tubansa zunubin sa kai ya karɓi tubansa to bayan ya gafarta masa ba za a ga zunubin ba ba za a ga zunubin ba sabanin idan kai ma ƙasa laifi yanzu wajuku dan tawaye ko ba dan tawaye bane wajuku shi ya ja aka yakin basasa a Najeriya ko ai an ce an yafe masa amma har yau idan ka karanta tarihin me aka ya faru a yakin basasa yakin biya fara da aka yi yakin basasan Najeriya sunan Ojuku zai gogu ba zai gogu ba sannan duk lokacin da aka tashi ba da tarihi sai an ce Ojuku ya jawo rikicin ne yakin basasa da aka kaga babu gufurani ba a rufa mishi ba yana nan har yanzu yaran da ba su san me ya faru ba a wancan lokacin duk sun karanta in suna karatu za su karanta tarihi sun san me ya faru to amma Allah ta'ala idan ka masa laifi subhanahu wa ta'ala in ya gafarta ma mutum to ba za a ga wannan zunubin ba kuma ba zai kama mutum da laifi ba to da ka mu gode ma Allah da ya buɗe mana ƙofofi na tuba ya buɗe mana ƙofofi na neman gafara kuma Allah ta'ala ya riƙa mana imhali ya rika mana jinkiri idan mutum ya zunubi sai Allah ta'ala ya ce ka a rubuta ya ce ma mala'ika kai ya rubuta fala'allahu yasta'tibu wa yatubu watakila mutum ya daya ma kansa fada ya tuba haka fa Allah yake mu'amala da mu saboda baya son mu shiga wuta to kun ga shine wannan so da haka shi yasa annabi Isa alaihi salam ya faɗi wannan ya kasa jama'arsa gida biyu idan kun lura da kyau wannan tafsirin na al-Imam tabari ya daidai da tafsiri na uku da al-Imam al-Qurtubi ya kawo mana cewa in tu'azzibuhum waɗanda suka mutu suna kafirci wa in taghfir lahum waɗanda suka tuba kafin su mutu kun ga shi ne al-Imam tabari Sheikhul Mufassirin shi ma ya tafi a kansa Allah ya gafarta musu al-Imam Kathir rahmatullahi alaihi yace hadal kalamu wannan maganar da annabi Isa ya yi عليه السلام ده إن تعذبهم فإنهم عباد ذو قرشان آية يتضمن رد المشيئة إلى الله wannan ya kunshi mai da iko a wajen Allah ya ba Allah ya mayar da iko ya mai da iko a wajen Allah fa innahu al-fa'alu lima yasha'u domin Allah shine mai aikata abin da duk ya ga dama alladhi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun wanda Allah ta'ala ba wanda ya isa tambaye shi abin da ya aikata bayansa ake tambaya ni da kai sai a tambaye mu in ma ba a tambaye mu a duniya ba saboda matsayin mu to za a tambaye mu a lahira in ba a maka tambaya a duniya ba saboda kai wani ne to in aka je lahira za a maka wannan tambayi wa kifu minhum mas'ulun na nan zuwa za a sai da su a tambaye su in a duniya saboda kai kana da kariya kana da alhasana dusturiya ba wanda ya sai bincike ka aikata abin da ka ga dama kai kake saman kowa to ranar lahira za a maka tambaya ومتضمن التبري من النصارى sannan wannan maganar da annabi isa ya yi ta kunshi baran-baran da kiristoci alladina kadabu ala Allah wa rasulihi wanda suka ma Allah ƙarya kuma suka ma manzansa annabi isa alaihi salam ƙarya wa ja'alu lillahi niddan kuma suka sanya ma Allah kishiya wa sahibatan wa waladan kuma suka sanya ma Allah mata kuma suka sanya ma Allah da wannan ba ita bace aqida kiristoci ita ce aqida su a aqida su Allah na da kishiya shi yasa al-imam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa ahkamu ahkamu ahli dhimma ya kawo labari ya kawo wata kissa a inda yake bayanin baya halasta a ɗauko kafirai a ba su mukamai a cikin daular musulunci a ba su matsayi babba a daular musulunci sai dai shugabancin al'ummar sun a daular musulunci ba za a ɗauko kafiri a zo a ba shi babban mukami ba to daular banu abbas a cikin abin da suka rika aikatawa mun faɗi ran nan su rika ɗibo waɗanda ba musulmai ba suna ba su mukamai sai aka ba wani babban malami labari cewa wani gwamna ya ɗauki kafiri ya ba shi accountant general na jihar na ɓangarensa wannan malamin ya zo ya samu sauran malamai yan uwansa ya ce kun ji abin da gwamna yi so daga mu je mu masa nasiha suka je wajen gwamna suka shiga suka ma gwamna nasiha sai gwamna ya ce ala gafata malamai ai masanin lissafi ne ya san lissafi shi yasa na bashi accountant general na wannan bangare nawa sai ɗaya daga cin malamai sai ya ce ƙwarai kuwa ya ce wanda zai ce Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsarki kuma duk ɗaya ne ku ya iya lissafi mai cewa uku ɗaya yanzu wannan lissafin na firamare ɗan firamare ɗan firamarin da yake makaranta mai kyau ya ce 1 plus 1 plus 1 plus 1 so nawa na faɗi 1 plus 1 plus 1 shi kenan lissafin ko uku kenan ko a lissafin gaske to a kiristanci 1 plus 1 plus 1 equals to 1 kaga ya kwarewa ce a lissafi ko wannan shine shugaban farfesan masu lissafin mahaukata duk duniya ba wanda ya kai shi lissafi in kana da kuɗi ka ɗauke shi ka sa shi ya zama shine mai lissafin ka a ma'aikatar ka ka ga abin da zai faru ko irin wannan shine wai wai sun san wai suna da ilimi to su ne masu cewa Allah Allah na da kishiya suna cewa Allah madaukakin sarki na da mata wal iyazu billah sannan suna cewa Allah yana da da faqala Allahu amma yaquluna uluwan kabira sai Allah madaukakin sarki ya ba su amsa wa hadhihi al-ayatu laha sha'nun 'azim al-imam ibn kathir yace wannan aya tana da lamari ne girma sannan wa naba'un 'azim a cikin ta akwai labari ajibun ne ban mamaki وقد ورد في الحديث الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يتي أي زوما أتكن حديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من زن الله سما ليلة حتى الصباح يرددها من زن سما يتأي عدريه تنانا تونا آية شيني وانشان حديثا دمك كرنتا نال الإمام النسائي رواية جندب بن جنادة أبو ذر الجفاري رضي الله عنه آية نسبو لجرمنتا annabi tun da ya gama karanta ghairin maghdubi alaihim wala dhalin to ita ya fara karanta sai ta yi hacce da asuba ta yi yana karanta wannan aya yana tintintini yana tadabburi a cikin ta shi yasa baya cikin sunna ka matsa ka ce sai ka sauke qur'ani kana jan mutane sallah a tahajjud ka ce dole sai an sauka wannan bid'a ne in a tsanaki ake tun farkon azumi an faro babu takura ma mutane babu laifi a sauka saboda ayoyin suna da yawa kuma daidai gwaggwadon yadda aka karanta da yawa za a samu lada da yawa ko to amma kuma qur'ani yana bukata a tsara hukunce hukuncen shi ka a rika cin aya ka a rika cin wasali ka a rika cin harafi ka a rika tsayawa inda bai cancanta a tsaya ba ma'ana za ta lalace shi yasa a yi daki daki ba tare da kuma an gajiyar da jama'a ba a yi daki daki daki a yi karatu daki daki shi kenan abinda aka samu aka yi walillahi alhamdu ka a ce sai an matsa ku duba aya ɗaya fa manzon sama ya karantawa aya ɗaya qiyamul lailin sa yayi ta karantawa yayi ta in tu'azzibuhum fa innahum ibadu وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يتكرن تاتي يتكرن تاتي حتى أصبح حتى da safiya ta yi. To ba daidai ba ne mutane da riƙa gudu suna karatun alƙur'ani war war war war war war ba a majin abin da suke faɗi aya na haharɗewa da nufin wai sai an sauka Allah ya ganar da mu to sai al-imam al-kathiri sai ya kawo hadisin amma da riwaya al-imam muslim ba riwayar da al-imam an-nasa'i yayi a cikin sunan ɗinsa ba sannan kuma riwayar sahaba an sama amr ibn al-as abdullah ibn amr ibn al-as ba riwayar riwaya amr ibn al-as afwan ba riwayar abu zarin ba سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه يشي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى النبي صلى الله عليه وسلم كرن تمغنى النبي عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه da annabi sama yana karanta ta a cikin sallah sai daga hannu فقال اللهم أمتي يا الله الله قد إيرتد على أمته كل من ذا سمع الأمة الأمة wa baka manzon sama yayi ta kuka yayi ta kuka a wannan daren fa qala Allah sai Allah ya ce ya jibrilu ya kai jibril izhab ila muhammadin tafi wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa rabbuka a'lamu amma ka ƙara sanin cewa ubangijinka ya fi sanin halin da yake ciki Allah ya ce mala'ika Jibril alaihi salam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam alhali Allah ya fi mala'ika Jibril alaihi salam sanin halin da annabin mu sallallahu alaihi wasallam yake ciki gayi can yana karanta aya ɗaya a cikin alkur'ani maganar da annabi Isa alaihi salam zai yi ta a gaba ga Allah ranar gobe kiyama yana ta nanata ta kuma yana kuka yana ɗaga hannunsa me za ka mata idan ka je fas'alhu ma yubkihi Allah ya ce wa mala'ika Jibrilu alaihi salam ka je ka ce ma Muhammad alaihi salam menene yasa shi yake kuka Allah kuma ya san abin da yake kuka dan shi fa atahu Jibrilu fa sa'alahu sai mala'ika Jibril ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tambayi annabi sama fa akhbarahu rasulullahi sama bima qala huwa a'lam sai ya ba shi labarin abinda shi ma mala'ika jibrilin ya sani faƙal Allah sai man Allah ya ce da mala'ika jibril ya kai ma Allah bayani ya jibrilu ya kai jibrilu izhab ila muhammadin ka sake koma wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fakul ka ce inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka ka je kama annabi sama bishara ka ce inna sanudika fi ummati lallai za mu baka abin da zai sa ka yadda ka ji daɗi a game da al'ummarka wala na uka ba za mu maka abin da zai zama mummuna a zuciyarka a game da al'ummarka ba shi yasa hadisi ya tabbata yana cin bukhari yana cin muslim yana cin wasu littafai da yawa annabi salama ya ce masa habbansa amma tarbauna an takunu sulusa ahlil jannati shin ba kwa san a ce ku ne ɗaya cikin ukun mutanen aljanna sahabbai suka ce bala manzo sun ya ce antum surusu ahlil janna ku ne ɗaya cikin ukun yan aljanna ɗaya cikin uku a kasa gida uku manzo Allah sun ya ce amma tarbauna an takunu shatra ahlil jannati shin ba kwa san a ce ku ne rabin yan aljanna sahabbai suka yi kabbara to kaga wannan shine so daga Allah madaukakin sarki ya zaba al'ummar annabi sallama duk damuwar da annabi sama yake da ita a game da al'ummarsa Allah ya shafe masa al'umma annabi sama ita za ta cika aljanna ita za ta fi yawa a cikin aljanna annabi sama shi ya fi kowa yawan mabiya a cikin manzannin da Allah ta'ala ya shado su ya aiko su a ban kasa so daga mu gode ma Allah mu gode ma Allah lamma da Allah da'iyana li ta'atihi bi akramir rusuli sirna afdal al umami da Allah ta'ala ya kira manzon mu a matsayin shine manzon da yafi kowa daraja a cikin manzanninsa mu kuma sai muka zama mu ne al'ummar tafi kowace kima tafi daraja to da mu gode ma Allah mu ƙara ki addini da kyau kada mu ta lalabiya a game da aqida sahihiya da annabi sallallahu ya zo ya karantar da ita kan mi wasa da sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam mu rike su katamaumau su ne guziri na shiga aljanna su ne za mu faranta ma annabi sallama rai da shi Allah ya taimake mu akan haka insha Allah ta'ala wannan shine darasin mu na kusa da karshe daga yau a bana sai gobe in Allah ya kai mu da za mu kammala karatu muna fatan za mu kammala wannan sura ayoyi guda biyu suka rage a gaban mu daga aya ta 119 shi aya ta 120 cip cip za mu kammala sannan in muna da lokaci mu dauraya a game da darussan da suratu al-ma'ida ga baki ɗaya ta kunsa tun daga farko domin mu haddace su ya zama mana sakon wannan shekarar kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ganar da mu ya tabbatar da mu akan hanyar gaskiya kada Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da karkacewa waɗanda kuma suka bata a cikin al'ummar annabi sama Allah madaukakin sarki ya gafarta musu akwai neman taimako da ake yi na masallaci bayan kwana biyu ba takaddan nan saboda haka kowa sai ya bada gudunmuwarsa wannan shine na ƙarshe insha Allah ta'ala ina ji na'am na'am eh mm mm mm eh yana tambaya yana cewa akwai wata kalma da ake faɗi ana cewa mulki na tabbata ko da kafirci in akwai adalci amma mulki baya tabbata inda zalunci ko da da musulunci ba hadisi bane kauli ne da aka samo shi Sheikhul Islam Taymiyyah yake faɗin sa ya faɗe shi a cikin littafin sa Al-Hijbatu fil Islam kuma magana ce mai kyau Malam Abdullahi Gwanduma ya kawo wannan magana a cikin littafin sa bin nan ɗaya daga cikin littafansa da ya rubuta akan akan siyasa ta musulunci na na kasa cin sunan littafin to magana ibn taymiya ce aslan iyaka kusan anan ni dai naga ta tsaya ban ga bawawa mala abdullahi gondi ya kawo ta a cikin tuhfatul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkami sannan in ban manta ba malam malam muhammad bello sarkin musulmi shi ma ya kawo ta a cikin wani littafinsa da ya rubuta usulu siyasa wasu ka'idoji guda goma da ya rubuta ma umarin da ya rubuta ma sarkin kano muhammadu rumfa ko shi ne suka yi zamani ɗaya da shi ko ya rubuta masa a wata kuma magana an ce umarin dallaja ne sarkin katsina to ɗaya dai daga cikin sarakunan ƙasar arewa a wannan lokacin shi ya rubuta ma wannan littafin to a ciki ya kawo wannan magana me ake nufi da wannan magana musulunci bai yarda da zalunci ba kada ka ce kai musulmi ne ka cuci wanda ba musulmi ba so daga idan kafiri ya zama shugaba amma ya zama ya tsara hakkokin wasu Allah zai iya taimakonsa a mulkinsa amma kai da kake musulmi kana sallah in kai zalunci kana shugaba to Allah ba zai kyale maka shugabancin ka ba shi yasa suke da ka'ida tuntuni suna cewa zawalud duwal bis'ina is-sufal dauloli suna rugujewa ne idan ana aikata miyagun abubuwa mummunan abu mafi girma shine zalunci ma damar ana zalunci to Allah madaukakin sarki zai rusa wannan daula sannan ka bi tarihi ka karanta kusan duk in ka bi tarihi abin da ya jawo rugujewar dauloli babba shine zaluncin waɗannan shugabannin waɗannan daulolin a nan ƙasar mu ta arewa an kafa daula ta musulunci shehu usman ibn fodiyo rahmatullahi alaihi ya kafa daula mai cike da ilimi an mata kafo an mata kafi mai kyau amma daga baya me ya faru sarakuna suka shagalta suka fara zalunci suka koma sharholiya sarki ya kira 'yan goge ya kira 'yan bori ya kira masu asharalle a zo a kiɗa a gabansa da sarakuna na arewa abinda suke shine duk yamma yanzu wannan tafsirin da muke yi sarakunan da wanda dan fodiyo ya ba su tuta da waɗanda suka gaje su kusa kusa to su suke zama su wannan tafsirin da azumi ƙarshen abin da muka shaida a ƙasar zazzau shine sarkin zazzau malam jafaru dan ishaku Allah ya gafarta masa da kansa shine ya mai waka hausa yake ban sai yake cewa sarkin gari limamin gari sarkin gari limamin gari za a zo a buɗe littafi sarki zai rika karatu ya karantar da mutane haka aka rika yi to sai ya zama faka lafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawati to shine kaga da Allah ya kawo turawa mai suka musu cikin dan lokaci kadan in turawa suka sauka a gari me suke cewa sai su nema su ce ko ka bi mu ko kuma kau da kai duk sarkin da ya bi su su kyale shi ya faru da wasu sarakuna a ƙasar hausa wanda kuma suka kibin su su san yadda za su yi da su sarki a tahir na sokoto ne ya faru shi daga jin labarin za su zo ya doguwar kasidarsa ya ce ko dai mutuwa ko mu ba'an nasara so da ka ya gudu suka bi shi ƙarshe sun gane shi kashe shi suka yi to me ya jawo shine zaluncin da aka riƙa yi ta kai ma a ƙasar hausa sai da aka kai ma sarakuna in mutum ya zo ya ce zai musulunta tun daga mai anguwa zuwa dagaci zuwa hakimi zuwa babban sarki mutum zai zo ya ce zai musulunta sai a ce sai ya ciwo ragon kanshi matan ka nawa sai ya ce matan shi goma ta ce duk sai ya sai musu raguna ƴaƴan ka nawa ya ce ƴaƴan shi talatin a ce duk sai ya kawo ragunan da za a yanka musu na canza musu suna saboda zai musulunta mala abubakar imam rahmatullahi alayhi abubakar imam mai magana jari ce yana da wani ɗan ƙaramin littafi questions and answers questions and answers in islam a cikin wannan ɗan ƙaramin littafi ne wanda suke karatu a cikin ku da sun ce sun sani ɗan ƙaramin littafi sai da aka mishi irin wannan tambaya ya bada amsa wani ya rubuto ma mala abubakar imam tambaya ya rubuta littafin ina jin wajen alif ɗari tara da arba'in da wani abu ina jin yana edita nan gaskiya ta fi kwabo a ciki aka masa wannan tambayar wani ya ce ya zo zai musulunta amma ga abin da mai unguwa ya ce mai ya ce mai ya kawo ragon da zai yanka da nashi da na kaza kaza kaza wala muku imam ya ce ƙarya ne wannan ba wanda ya ce in kashi musulunta sai an canza kai wannan zalunci ne wa zai ci ragon shi wanda zai musulunta a gidan sarki za a shiga da shi to kaga shine Allah ta'ala yana taimakon dauloli idan suna adalci ko da kafirai ne amma Allah ta'ala baya taimakon daula ko ta musulunci ce idan azzalima ce Allah baya barin zalunci shi yasa ibn Khaldun Abdurrahman ibn Khaldun al-Maghribi a cikin littafin sa al-Muqaddima yayi babi yace kharabul mulki bizulmi rugujewar mulki na tabbata ne ta hanyar zalunci idan mutane suka yi zalunci to Allah ba zai kyale su ba ko da an ban su sun dan jazaran su zuwa wani dan lokaci ana kaiwa wani lokaci shike amma adalci shike tabbatar da dauloli adalci kuma kwatanta shi ake yi kuma adalcin nan hawa uku ne akwai adab akwai akwai adlul a'la lil adna akwai adlul adna lil a'la akwai adlul masil bil masil lil masil akwai adalcin na sama ya mana ƙasa adalci ya tsare masa haƙƙoƙinsa kada ya ƙwace masa haƙƙoƙinsa saboda shi shugaba ne akwai adlu adna lil ala akwai adalcin na ƙasa na sama ya masa biyayya ya rika masa addu'a shi akwai adalul masi lil masi aboki ya ma aboki adalci kai ya ci amana sa kai ya rika hasadarsa to kun ga in aka samar da wannan adalcin to shi ce me yasa wasu dauloli suka tabbata kuma suna kafirci saboda zalunci to saboda adalci suna adalci ga al'ummar ba su cutar da al'ummatansu shi kenan sai su tabbata yau amerika shekarun ta nawa shekarun amerika nawa tun da wannan ya kafa ta george washington ta daɗe ta fi shekaru ɗari biyu tana nan suna ma mutanensu adalci a ƙasa amma zaluncinsu a waje ne ko ba ka suke yi ba zaluncin amerika a waje ne amma a ciki dan kasa ba a zaluntarsa dan kasa ana tsare masa haƙƙinsa ingila zaluncin ta a waje ne amma a cikin gida ba sannan adalci abin da ake magana akan cewa Allah zai tabbatar da su tabbatarwa ta istidraji domin kafirci dan uwan zalunci ne daga cikin ma'anonin ma zalunci akwai kafirci yayi inna shirka la zulmun azim to kun ga shine wannan so da ka Allah ya ba shi gabanin mu adalci Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ya taimake su akan haka mu ma kuma Allah ya ba mu ikon adalci domin yau wata rayuwa ake ciki ko da dai laifi ta dole naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano na wani ga mutum mai gargadi ne bai bar sabon ubangiji ba haka aka koma za ka rike hango laifin manya kai kuma da za a zo a tattara wani dan mukami dan mutsiri a baka sai a gaban nan da za ka yi to da kai ne ka samu wancan madafin ikon ya za ka yi kaga Allah kaɗai sani Allah ka shiryatar da mu malam ina neman ƙarin bayani game da ahalus zahiriya shin kuma ahalus sunna ne ta gefen akidinsu kuma dukkan fahimtar su za a kafa hujja da ita a ibada to in an ce ahalus zahiri ahalus zahiriya ce asali wanda ya fi shahara da wannan mazhabin shine al-imam dawud al-imam dawud zahiri malami ne yadda ka san irin su al-imam malik yadda ake faɗin al'imamu malik ake faɗin su al'imamu shafi'i da sauransu to haka ake faɗin sa me mazhabinsa shi mazhabinsa shi ne su duk abin da yake zahirin nas shi suke aiki da shi abin da bai ɓoyi ya ɓoyi na wanda sai an binciko an zurfafa tunani a kansa a gano to su ba ruwansu da shi ina misali da Allah ta'ala ya haramta mutum ya auri matar da ta shayar da shi ya auri yarta ma haramun ne ya auri waɗanda suke dangantaka da ita amir sama ya ba da ƙa'ida ya harum minan raza'i ma ya harum minan nasab duk abin da haihuwa ke haramtawa shayarwa ma na haramtawa to sai su suka ce su ahalus zahir sai suka ce ai shayarwa aka ce so da ka su a wajensu shayarwa sharaɗinta shine yaron ya rika kama nonon mata so da kaza za a rika tatsan nonon nan a rika sa masa a fidin a fidin botin ya rika sha har ya ƙoshi ya girma su a wajensu wannan bai haramta a gare ta ba wannan ba zahiriyanci ba kaga doron nasi kawai babu lura da manufar shari'a wai su matsalar ita ce kawai kama fatar da yi kenan ma da zai kama fatar bai sha ba kenan ta haramta a gare shi da za a je gidan biki kawai sai wata mata ta ɗau wani yaro tana jin zafi sai ta cire riga shi kuma kawai sai ta ko nonon ta sa a baki kila tsohuwa ce ta daina ba nono a tare da ita mamanta baya zubar da nono na sha ba madara sai kawai ya kama ya kama tsotsa fata ta kwace to su a wajen su ya haramta a gare shi kenan kun ga wannan ba addini ba in aka da wannan fahimtar addini zai tafi da ita addini zai rushe fikihu zai rushe misali na biyu annabi sama yace la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yadri summa yaghtasilu fi kada dayan ku yayi bawali a ruwan da baya gudana sannan yazo yace zai yi wanka a ciki sai suka ce abinda aka hana shine mutum ya je kai tsaye ya bawalin amma da zai yi afo ya je watsa ba komai kun ga kowa kun yi dariya to kun ga wannan fikihun su kenan ahlul zahir to amma mazhabin kusan ya nemi ya mutu daga baya har sai da aka zo karni na biyar Allah ta'ala ya fitar da wani malami babban malami mai ilimi da yawa da ake ce masa ibn hazmin az-zahiri aliyu ibn hazmin az-zahiri ya zo ya fito da wannan mazhabin ya taimake shi ya goyi baya ya rubuta littafi ƙato na usulul fiqh juz'i takwas yana kara wannan ra'ayin sannan ya zo ya rubuta littafin usulul ya rubuta littafin fiqh ƙato al-muhalla bil asa malaman zamanin sa baki daya suka rikirgima da su ba mai goyon bayan shi a cikin malaman zamanin sa amma ga tarin ilimi Allah ya bashi ilimi ilimi yadda baka tsammani wani abu ya faru da shi saboda gabar da yake yi da mutanen garinsu da malamai da almajirai mabiyansu kawai sai aka kona laibirinsa duka bai fita da littafi ko ɗaya ba duka aka kona littafan shi to shi ne har yake baiti yake cewa fa in tuhuri kul qirdasa lam tahriqu ma hawal qirdasu bal huwa fi shajar in kun kona littafai to duk abin da ke cikin littafin ne yana cikin zuciyata kuma za ku gani shi ne ya shiga ɗaki sai ya rubuta wannan littafin nasa na ƙarshe almuhalla bil asa bai yafe ma kowa a littafin ba da wanda ya ba da gudunmuwa a ƙona littafansa da wanda bai ba da ƙono da wanda suka mutu tun kafin shi baya tausaya ma kowa sa'al imamu malik baya girmama su zagi sosai yake musu kalmar da zaka iya faɗi kenan zagi haka yake faɗinsu shi yasa malamai suke cewa in za ka karanta littafin ibn hazmin na farko ka zama kana da ilimi mai yawa na biyu ka zama ka san tarihinsa ka san irin zamanin da ya rayu a ciki domin zamani na tasiri ga malami to ibn hazmin babban malami ne amma a babun aƙida ba ash'ari ne shi yasa a babubukansa na farko na al-muhalla bil asar duk yayi bayani aƙida ash'ariyawa ya kawo a babun tauhidi sannan kuma yana da littafi da ya rubuta al-fisad fil milal wal ahwa'i wal nihal littafi ne da ya rubuta shi akan kungiyoyin addini shi ma littafi ne da yawa mai ilimi akwai ilimi da yawa a ciki amma shi ma in zaka karanta sai kana da ilimi to daga littafan ibn hazm ba littafan ɗalibai bane littafai ne na malamai in kai malami ne sai ka ɗauko ka fa'idanci da abin da ke ciki shi yasa al-imam zahabi tunda shi malami ne ya lissafa shi a cikin littafai guda hudu yace idan ka karanta waɗannan littafan to kayi tsiya irin yadda kuke cewa ai kun gane yayi tsaye ko wato ya gama aiki yace in mutum ya karanta littafin as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi da littafin al-mughni na ibn qudamah al-maqdish da littafin al-muhalla bil athar na ibn hazm az-zahiri da littafin al-istizkar na al-imam ibn abd al-barri an-numari al-andalusi yace in ka siya wannan littafin kana da su a matsayin ka na malami ka karanta su ka fahimce su yace to ka gama aiki ya ce da wuya a samu wata matsala ta fiƙihu da saɓanin da aka yi a kanta baka santa ba a waɗannan littafan guda hudu so da haka mazhabin zahiriya mazhabi ne da malamai suke ɗauko akwai daidai a cikin abubuwansu ba daidai ba ne a musu rubdugu akwai abubuwan da suna da gaskiya a kai akwai kuma abubuwan da sun kauce ma daidai kuma dama haka ake mu'amala da kowane malami duk malami za a yi mu'amala da shi ne a matsayin yana da daidai yana da kuma me kurakurai abin da ake fata shine daidan sa yafi kurakuran sa yawa idan daidan malami ya fi yawa to ba daidai bane kai masa hukunci a kai a rika walakanta maganganunsa in dai malami na Allah ne ba mai son zuciya ba kuma maganganunsa na daidai sun fi yawa to a rika aiki da maganganunsa na daidai inda aka samu ya kuskure a nema masa gafara a ce Allah ya ji kansa amma ba za a ɗau wannan magana ta sai aiki da ita ba wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa mun gane to wannan shine aqidar wannan ita ce abin nan mazhab ita ce mazhabar ahlus zahir ko ahlus zahiriyyah to daga ibn hazmin ba shi ya kafa mazhabin ba amma mujaddidi ne ya zo ya jaddada mazhabar har sai sunan shi ma ya zama ya fi shahara fiye da wa fiye da asalin wancan wanda ya kafa mujaddidi ya fi mu'assisi saboda me saboda ibnu hazmin ya rubuce rubuce dawud zahiri ina littafin sa shi yasa littafi shi ke tabbatar da malami duk malamin da bai yi rubutu ba akwai lokacin da za a zo a manta da tarihinsa sai dai a faɗin sunan shi kawai amma ina ilimin sa babu shi yasa babu ilimi na gaske kamar littafi littafi shi ke tabbatar da ilimin malam shi yasa malamai sosai rubutu suke yi Allah ya mu zama malamai Allah shi taimake mu to wannan shine a takaice wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa shi akwai wata sai gobe ma karanta tan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullah